إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana ta alhamis nawa ga watan zulka'ada yau 26 ko da biyar ko? hijira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da 16 ko? ga watan bakwai miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tahmisul qasa'idil wutiriya wanda aka fi sani da wutiriya da aka yi domin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine dalilin rubuta littafin fa'ida wato mutum zai ji darajoji da matsayi da martaba ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam fa'ida ta biyu kuma mutum zai samu jari na loga na kalmomi na yare na larabci wani yare cikin babbar fa'ida da tassa muka tassa wa'yan littattafai gaba saboda matsayinmu na ɗaliban ilimi masu koyarwa masu karantarwa dole ne mu tashi tsaye mu baiwa larabci mahimmanci mu baiwa luga mahimmanci Allah ta'ala ya taimake mu za mu tashi shafi na goma sha uku farkon shafi na goma sha uku wanda shine darasi na bakwai inda yake cewa wa ya man hawa hadhal maqaba bila ana wa man faza bizzikril mu'azzami wathana bihaqqika ya man qurbuhu ghayatul muna taqaddam wa ahrim bis salati wa ummana وصل فرسل الله خلفك صفتي مقامك هذا ما حوى قط ثانيا سواك فقم فيه إلى الله داعيا أيا من ترقى النور للحجب طاويا تهيأ لتلقى الله وحدك خاليا فها عنك أملاك السماء تخلتي ويا أيها المختار من ويا أيها المختار من خير إنسه ويا من قد تعالى فوق أبناء جنسه إلى أن ترقى في حظائر قدسه تسمع لما يوحي الإله بنفسه إليك وللقول الثقيل تثبتي فأوعى خطاب الله يا صاحي لبه وما زاغ عن طرق الهداية قلبه نبي عظيم القدر فالله حسبه تدانى فأدناه إلى العرش ربه ونادى تقدم يا وحيد محبتي يتقبل شيوا ويا من هوى هذا المقام يا وند يتار ونم مزعي ونم مزعي شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم domin a darussan da suka gabata duka yana faɗar matsayi da falala da daraja ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda dai bayanai sun gabata kusan tun farkon darasi na ɗaya zuwa na shida da ya gabata a satin da ya gabata duka yana magana ne akan almanaƙib darajoji da fada'il na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ya ci gaba da cewa ya zo da harfin nida wa ya ya man wannan da hawa hawa bi ma'anar jama'a eh wanda ya tara hazal maqama wannan matsaya eh bila ana kuma ba tare da wahala ba mana ba wata wahala annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hayyacin ma wannan matsayi ba na risala da an ka bashi da sauran al-isra wal mi'raj da makamantansu ba wata wahala ya ba wani kasab an ka samu daga gare shi ba sabanin darajojin duniya za a kayan mutum ya samu mukamin duniya sai ya wahala kame a ce shi sarki ne ko shi gwamna ne ko shi majalisa ne ko shi shugaban kasa ne to amma shi zaɓi na Allah a ce kai rasulullahi ne to wannan haka kawai Allah zai baka ba tare da wata wahala ba kamar yadda ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana daga ana'u ne an shafe hamza ne saboda wazani eh saboda rurar waka shi yasa yace bila ana ai bila ana in ba tare da kowace irin wahala ba waman ya wannan da faza ya rabauta bin zikiri da ambato al-mu'azzani ambato abin girmamawa aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama hatta a kiran sallah aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama hatta lokacin da za a furta kalimatu shahada kaga wannan abin girmamawa ne wasana da kuma yabo shi ma akwai hamza asalinsa wasana'i to sai aka shafe hamza saboda baiti eh saboda rurar wake sai aka ce wasana da kuma yabo ma'ana Allah ya yabe shi kuma ya girmama shi eh da kansa Allah ya faɗa wa rafa'ana laka zikraka to ka gani Allah ya ce da kansa mun daga ambatonka sannan Allah ya yabe shi inda yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kaga wannan ayyabo ne bi haƙiƙa bi haƙiƙa ina rantsuwa da haƙƙinka ina rantsuwa da girma ai uku sinu bi haƙiƙa wanda rantsuwa ce duk da ba a rantsuwa da wani in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi yasa wasu suka ce a fassara shi da ma'anar bi haƙiƙa bi din nan ko dai ta zama ba sababiyya ma'ana a dalilin haƙƙinka darajarka da ƙimarka ya man ƙurbuhu ya wanda kusantarsa gayatul mana shine ƙololuwar abin nema duk wanda ya kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar imani da shi da biyayya da da'a da aiki da sunnoninsa to ya samu gaya ya samu abin nema ya samu makwarar abin da ake nema almuna an gani jam'u maniya shine abin da mutum yake fatan ya samu a rayuwarsa to in za ka mai jam'i sai ka ce almuna gurace gurace ma'ana bi haƙiƙa wasu kuma suka ce bi din nan yana nufin tawassuli ai a tawassulu bi haƙiƙa ina tawassuli a haƙƙinka a darajarka ya man qurbuhu ya wannan da kusantar sagayatul muna shine makurar abin da ake nema eh to duka wayannan fassarorin guda uku kusan baitin yana iya dauka an gani illa biyun nan su suka fi karfi na karshe ko dai ya zan bi din nan ba usababiyya ce bi sababi haqiqa zan faɗi abin da zan faɗa ko kuma bawun din nan yana nufin tawassuli ai a tawassul a tawassulu bi haqiqa ina tawassuli kamar yadda ya gabata kun san su suna tawassuli da shehunne da darajojinsu da makamantan wannan wanda mun sha bayani cewa babu nassi da ya tabbata mutum ya ce zai yi tawassuli da darajar annabi ko mala'iku ko abin da ya kama da wannan ana tawassuli ne da sunayen Allah ko sifofin Allah ko al'amalu salih ko kuma wani abu na wanda ya kama da wannan kamar addu'a wayan abubuwa guda uku su ake tawassuli da su amma ka yi tawassuli ka ce Allah ina tawassuli ko kuma dan daraja annabi ko dan haƙƙin annabi ka bani kaza to wannan hadisan da aka zo da su su tabbata ba kamar yadda Sheikhul Albani yayi magana a littafin sa At-Tawassul yayi ya rubuta littafi mai suna At-Tawassul yayi magana akan hukunce hukuncensa da nau'ukan sa duka yayi bayani haka shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila to in kun samu wa'annan littattafan guda biyu game da harkar tawassuli mutum ya karance su tun daga farko har ƙarshe to insha Allah ta'ala zai samu gamsasshen bayani kuma duk wata shubuha za a yayi mai ita insha Allah ka kaddam ka shiga gaba wa aharim kuma ka yi harrama bis salati da sallah ma'ana ka kulla niyyar sallah ka yi takabiratul ihram wa ummana ka ba mu limanci lokacin da kun sa aka yi isra'i buraka ta ɗauke shi daga ka'aba zuwa baitul maqdis an ruwaito cewa ya yi wa annabawa limanci to da ya zo duka annabawan suka ce da shi taƙaddam wasu kuma suka ce allah ya yi mai wahayi cewa ya shiga gaba ya jagorance su ya ba su sallah ya shiga kuma ya ba su sallah wasu kuma ruwayoyin suka tabbatar da cewa su annabawan su suka gabatar da shi eh shine ma'anar wa ummana shiga gaba ka ba mu limanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan ai daraja ce wa salli kai sallah fa rusulullahi manzannin Allah khalfaka su tsaya baya gare ka saffati kalfaka su yi sahu a baya gare ka asalinsa saffat ne a gani ta'un din nan sakina ce amma wa hurrikat lidarura kawai shi yasa aka ce saffati madadin saffat saffat mai saffat kalfaka manzanni su yi sahu a baya gare ka to haka aka gaya masa kuma haka aka yi aka yi wannan sallah aka kare sannan sai mala'ika jibril ya tafi da shi zuwa sama maqamuka matsayinka haza wannan da Allah ya baka yace ma hawa qattu saniya ba taba samun wani nabiyunka ya tara wannan matsayi ba babu wani mutum da shi zai iya zuwa ya ce wai shi ma an isra'i da shi ko an yi iraji da shi ba na biyu annabi shi kaɗai ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce siwaka in ba kai ba faƙon fihi ilallahi da'iya saboda haka ka tsayu fihi a cikin wannan matsayin ilallahi zuwa ga Allah da'iyan kana mai kira kana mai kiran mutane ko kuma kana mai addu'a di yana iya ɗauka a yaman tarakkan nura ya wanda ya hau haske wato haske hasken da kasan ruwayoyi sun tabbata cewa da an wuce saman bakwai har zuwa al'arshi haske ne har zuwa al'arshi haske ne to annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya hau wannan hasken ya ketan shi ya samu isa inda al'arshi to shine yake cewa ya ya man wannan da taraqqan nura ya hau haske lil hujubi wanda ya zamo shamakai jam'u hijab wannan hasken shi ne ya zamo shamaki tsakanin halittun duniya da ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wata halitta da ta taba wuce wannan hijabin sau da haka daga sidirat shi yasa ka ji ana cewa sidiratul muntaha domin daga gare ta sai wannan hasken daga wannan hasken sai al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma al'arshi akan ta zatin Allah yake to annabi duk sai da ya haye wannan hasken wanda hatta mala'ika jibril bai taba wuce wannan wurin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fawiya kana mai wato keta wannan naɗe-naɗen hasken don shi ma hasken wasu malamai suka ce haka yake da kasan rufi-rufi marafi-marufi ne saboda haka haske na farko bai kai ƙarfin na gaba ba na gaba bai kai na biyu ba haka haka haka har zuwa ga al'arshin Allah subhanahu ta shi yasa ma'anar tawiya ma'ana kana mai keta wannan naɗe-naɗen hasken ko wannan shamakai na hasken ta hayya ka yi tanadi litalƙallaha saboda ka haɗu da Allah wahada ka kai kaɗai khaliya kuma kana mai wofinta tare da kuwa mana ba kowa tare da kai kana kai kaɗai tunda mala'ika jibril ma can aka baro shi ya ce a nan nima aka umarce ni in tsaya ba a taba umarta ta in wuce nan ba ya ce faha an ka ya faha ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ha'u tabi'i ce eh amlakus sama'i mala'ikun sama takhallati anka eh a wannan wurin su ma rabuwa suka yi da kai suka ce ka isa su sun tsaya ana nufin mala'ika jibril sauran mala'iku kowane mala'ika da inda aka umarce shi ya tsaya a wuraren da aka umarce su su tsaya mala'ika jibril shi ma shi ne dama babba shi ke saman kowa shi allah yake gaya masa ko shi kuma ya gaya mana sauran mala'iku to duka mala'ikun shi ne ya ce ta hallaci mala'ikun sun rabu an ka daga barinka kai kuma sai ka samu isa fadar ubangiji wa ya ayyuhal muhtaru ya kai wannan abin zaɓi min khairi insihi daga mafi alkhairin mutanensa wato mafi su ne laraba su ne shawa to daga gare su aka zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa man ya wannan da ta'ala ya ɗaukaka fauka sama abu jinsihi saman 'ya'yan jinsinsa na mutane duk wani mutum da zaka kawo a duniya to annabi yana sama da shi eh duk wani wanda yake jinsi ne na dan adam to annabi ya daukaka a kansa saboda babban misali ga matsayin da ya samu yayi isra'i yayi mi'raji mi'rajin nan ma an wuce sammai gaba ɗaya guda bakwai an kai sidratul muntaha daga sidratul muntaha kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsallaka haske wanda shine shamaki hatta ga mala'iku wannan hasken shine shamaki tsakanin mala'iku da sauran halittu ba sa iya ganin al'arshi ba sa iya ganin kursi sannan ba sa iya ganin bale subhanahu wa ta'ala to shi annabi sallallahu alaihi wasallama duk sai da ya keta wannan nade nade eh shine ma'anar bawiya dai an ce ar-rajulu tawi shine wanda ya nade cikin wani abu in kan nade cikin zani haka ko bargo haka aya ja tsawaita haka in kan nade cikin tabarma akan kira ka abdawi a larabci an gane ko ila zuwa ga an taraka haka hau fi haza'ir kudusi ka samu isa zuwa ga fadar Allah mai tsarki haza'ir ne ba haza'ir ba za'un ne fi haza'iri qudusihi a cikin fadar Allah mai tsarki tasamma kai saurare ila lima yuhil ilahu zuwa ga abinda Allah madaukin sarki zai baka sako na wahayi bi nafsihi kuma da kansa nan ba ma mala'ika za a gaya wa ya gaya masa nan biduni wasida ilaika zuwa gare ka za a yi wannan wahayi kuma wata sabbati ka tabbata lilƙaulis saƙele ga maganar da za a gaya ma mai nauyi magana mai nauyi eh maganar da za a gaya maka to mai nauyi ce kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa na sanulki alaika ƙaunar saƙila magana mai nauyi tana da nauyi sosai fa'awa lubbuhu hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama fa'awa ya kiyaye khitaban lahi maganar Allah abinda Allah ya gaya masa ya kiyaye shi ya sahi ya kai aboki kuma wa ma zaga kalbu zuciyar manzon Allah bata karkace ba an turkil hidaya daga hanyoyin shari'a bata karkata ba abin nan da Allah ya gaya mata ta bi shi kuma ta yi aiki da shi nabiyun shi wani annabi ne azimul qadari mai girman daraja fallahu hasbuhu kuma Allah subhanahu wata'ala shine mai isan masa da dukkan wanda ke son ya cutar da shi ta dana annabi ya kusanta fa'adnahu Allah ya kusan rabbuhu ubangijinsa ya kusantar da shi ilal arshi zuwa ga al'arshi wanada a Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da shi taqaddam ka iso gaba ya wahida mahabbati ya wanda yake makaɗaici a wajen soyayya ta soyayyar da Allah ke wa annabi ta da banci ba wata halitta da Allah ke wa wannan soyayya Allah ya ce da shi ka ƙarrab ka kusanta ka kusanta ka tsayyab kuma ka ji daɗi ya habibu ya kai masoyi bai ɗibina da daɗin saduwa da mu ma'ana ba ka da matsala ka ji daɗi da daɗin saduwa da mu wasal tuɓa kuma ka roƙi abin da kake so za a ba su ma tahtaru kuma abin da kai ka zaɓa min gulubi na daga cikin al'amuranmu na gaibi wanda suke ɓoye to roƙa za a baka sai ce fama mu'ridun anna ai wanda ke kau da kansa daga gare mu bai zamo ka misali mujibina kamar wanda in mun kira shi yaka an samu na ba ɗaya ba ne eh ma'ana kai ba ɗaya kake da irin su Abu Jahal ba eh an kira shi ga ya kaɗe ta Allah shi kaɗe ce a'a shi ba zai yi ba ta'ala ka zo haka ake karanta ba a cewa ta'ala ta'ala dole lamun din dan sai kaya mata fataha eh kuma ba a daure ta ba a cewa ta'al ba a cewa ta'al sai dai ta'ala wannan shine daidai eh an gani in mace ce ka ce ta'ali in mata ne da yawa ka ce ta'alaina in mutum biyu ne ka ce ta'ala ya in maza ne da yawa ka ce ta'alau kul ta'alau asalin ba namiji shi kuma guda ka ce ta'ala sau da haka masu cewa ta'al kuskure ba daidai ba ne sai a gyara ta'ala ilaina ka zo zuwa gare mu marhaban maraba bi habibina da masoyinmu juzil hujuba ka keta wannan shamakin na haske khalil khalqa ka rabu da duk wasu halittu mala'iku ne ko menene wadnu li izzati ka kusanta ga buwayata ka kusanta zuwa ga buwayata to haka annabi ya keta wannan hasken kuma mala'iku aka ya baro su a baya a ya jauhara ya wanda yake lu'ulu'u annabi haka yake kamar lu'ulu mun san lu'ulu ko wanda ake ɗebowa cikin ruwa to ya jauhara ya wanda yake kamar lu'ulu'u fardan wanda yake kuma shi kadai ba kamar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin sa ta'ala jauharin da ya kadaita ya daukaka kai anis sarafi daga marufi a ce an samu wani marufi ko wata kwasfa ta lullube shi saboda kyawunsa shi in ma ka shi cikin kwasfa to ka ƙara rage mai kyau to akwai jauharin da a hakan akwai lu'ulu din da a hakan lokacin da ka ɗauko shi to idan aka fito da shi daga cikin kwasfarsa dama akwai wani marufi da ya rufe shi in za a ɗebo shi cikin ruwa to in ka buɗe shi kala-kala ne akwai wanda yana cikin kwasfar ya fi kyau akwai wanda kuma in ka buɗe kwasfar shine as-sadaf ka aje shi kuma ya fito to wannan shine lu'lu'u mafi tsada to irin shi ne aka kabanta annabi sallallahu alaihi wasallama sifatuka siffofinka la tuhsa ba sa lisa kowa ba wanda zai iya lisa ga siffofin annabi mafi kyau walau za da man wasafa ko da ko mai siffanta annabi ya ƙara ya sake ƙara ya sake ƙara bai iya ba zai kai ƙarshe ba sai dai faɗa abin da zai iya faɗa ko? sallallahu alaihi wasallam taƙaddam ka shiga gaba sari'an kuma kana mai gaggawa lillika saboda haɗuwa da mu wala taqib kuma ka tsaya sai inda aka ce ka tsaya taqarrab ka kusanta wala tajza kakkara zana kakka firgita wa aqabil kuma ka fuskanta zuwa gare mu wala ta khaf karka ji tsoro wasal tu'ta tu'ta ne ba tu'de ba wasal tu'ta gyara ne ka roki abinda kake so tu'ta za a baka abdi ya kai bawana anta kai ne sayyidu shugaba ga safwati zababbun halittuna su ne annabawa da manzanni to annabi shine shugaban su gaba daya safwatu khalqillah wa ya sayyidal kaunain ya wanda yake shugaban halittu guda biyu aljanu da mutane su ne alkaunai kif ka tsaya ko bijana bena a kusa da mu shi ne malami ka tsaya a gefenmu kusa da mu wa kuma ka tashi tsaye ko ka tsayu fi maƙamil izzi ga matsaya ta girma ta buwaya wadun ka kusanta libabina ga ƙofanmu ta rahama alaika ta karramna a kanka muka yi karamci bi raf'i hijabina ta yadda muka ɗauke shamakinmu ba mu taɓa ɗauke mu kowa wannan shamaki ba in ba kai ba shi yasa wasu ke cewa ya ga Allah da idanunsa tun da an ji an ɗauke mai shamaki to amma dai ba a samu nasi ƙarar shi annabin ya ce ya ga Allah da idanunsa ƙarara ba akwai ruwayoyi daban-daban wasu ruwayoyi an tambaye shi ya ce abin da ya gani nurun an na'ara hijabin da aka daga min wani haske ne na gani da zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala an na'ara haka yazo a cikin sahihi muslim hadisa abu zarin al-ghifari ta yaya zan iya ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tambayi abdullahi dan abbas shi kuma yana da ruwayoyi daban-daban wata ruwaya yace eh ya ga annabi da zuciyarsa ra'ahu bi qalbi la bi basarihi ya gan shi da zuciya ta ba da idanunsa ba sallallahu alaihi wata ruwaya kuma an ruwaito yana cewa ya gan shi da ido ita ma na aisha tana karyata wannan cewa annabi sallallahu alaihi sallama bai ga Allah ido da ido ba bai gani ba to in ka samu tafsirin ibnu kasir tafsirin farko farkon suratul najm ya tattaro bayanai kwarai da gaske akan wannan in mutum ya karanta zai dan samu gamsashen bayani akan haka bai karshe da yarin jayar da cewa bai ga Allah ido da ido ba wannan shine ra'ayi mafi inganci talazzaz ka ji daɗi bina da mu wasma ka saurara laziza khitabina maganar mu mai daɗi da za mu gaya maka wa ka idanunka nazzi ka jiyar da su daɗi fi a ja'ibi ƙudurati a cikin ababen ban mamaki na ƙudurata wannan ta'un ɗin maftuha ya kamata ta zama ƙudurati ba ba ba marbuta ba kuskuren imla'i ne tana mai da ta'un maftuha wa haƙiƙa ko ina rantsuwa da haƙƙinka a hababna kamun soka ya ya wanda dat haƙiƙa ta yi koyi bihi da shi ummatul islami al'umman musulunci lil haƙƙi kuma don gaskiya fahatadat a dalilin haka kuma sai al'ummar ta shiru kamar yadda Allah ya ce wa in tuqi'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shari'a to shi ne aka samu wanda al'ummarsa da wanda suka rayu da shi da wanda suka zo baya gare shi duka sun yi koyi da shi kuma sun bi shi da shi ma ba hakika wannan shi ma gyara ne ba a rantsuwa da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya ce duk wanda zai rantsuwa to shi rantse da Allah duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ne daidai yana cikin kurakuran su sufaye da suke fadawa gani yawwa amma kuma shi Allah yana da damar da zai iya rantsuwa da abin da ya ga dama idan yana kawo shi a matsayin hikaya min Allah kamar duk sauran maganganu yana kawo su ne da siga hikaya Allah ne ke tattaunawa abin da aka yi a fadan Allah shi ne yake gaya mana to wannan ba matsala yanzu Allah ne ke rantsuwa da haƙƙin annabi ba komai Allah yana da damar da zai rantsuwa da duk abin da yake so amma kai bawa baka da wannan dama saboda haka wa haƙƙika in Allah ne ke rantsuwa to ba komai eh ba laifi bane wato ya zan Allah shi ke rantsuwa da girman annabi sallallahu alaihi wasallam ahabbnaka mun soka ya ya wanda qadik tadat man qadik tadat bihil ummatul islam wanda al'ummar musulunci sun yi koyi da shi lil haqqi don gaskiya fa hata kuma sai ta shiri jama'ana ma'anin mun tara sifofi shine ma'anin jam'u ma'ana mun tara sifofi fi ulaka a cikin darajojinka tafarradat wanda kuma sun kaɗaitu babu wasu sifofi da sun kai musharaka da su ko suka yi kama da su tara al'arsha ƙaribadat za ka ga al'arshi hakikata bayyana na hawaka a gaba gare ka wal kursiya da kuma kursi kujera kenan wadda abdullahi dan mas'ud dan abbas yake cewa mawdi'u qadamin rab ita kursi nan ne Allah ta'ala yake dora kafarsa yadda ta dace da shi ita kuma al'aishi galo ne na sarauta na mulki na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne aka gaya masa cewa za ka ga al'arshi ta bayyana ƙara ba ta taɓa bayyana ga kowa ba amma kai za ta bayyana gare ka haka alkursi shi ma zai bayyana gare ka ladaika a gaba gare ka wa anwari haske na jam'u nur eh haske na alaika akanka tajallati za su bayyana gare ka to wannan shine ya bada labari cewa ya ga hasken ubangiji subhanahu wata'ala shi iya abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari amma cewa ya ga zata Allah da ido to wanda shine ba ba ba ba ba samu nassi sahihi sahihi ya tabbatar da haka ba eh to sai mutum ya tsaya a iya inda nusus suka tsaya to wannan duka tattaunawar da aka yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake yake ba mu yake ba mu labari an don dai a ƙara nuna maka matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to tunda dama har da ake yi kun san ba ma ɗiba da yawa eh tunda an ce duk sanda an kai darasi kamin wani sati to kowa ya kokari ya haddace hmm wannan shine amfanin karanta wa'annan littattafan su ba karatu ba ba karatun fahimta akai musu karatu za ka yi musu na harda lil hibz sannan ne za ka amfana da su amma in ba ka haddasu to gaskiya ba za ka fa'idantar su ba su ba littattafai ne kawai da za ka buɗe ka fahimta ka ruhe ka yi gaba saboda kalmomi ake bukata duk sanda aka yi darasi ka ka samu wasu kalimat sai ka yi ƙoƙari ka kiyaye su cikin memorinka cikin laburari na kwakwalwarka to haka haka haka haka za ka yi ta yi haka tara kalmomi masu yawa a kai manzilin da larabci ya ma yawa a baki ba ka da matsala sai mu takaita nan sai mu shiga littafi na biyu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh